عليك الخليل الكريم وعلى آله كقدس وبلاد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ayan da yau ke jiya yana magana a kan alƙur'ani ya wanda duk suka kafa ce da alƙur'ani lokacin da ya zo masu za mu yi musu sakayya da mummunan sakayya irin yadda ya dace sai Allah ya ce inna ushiyar qur'anin la kitabun aziz littafi ne buwayayye la yatihi al-batil min bayni yadihi wa la min khalfihi banna bai zuwa ba ta gaba ko ta baya laysa qablahu kitabun yusaddiquhu wa la ba'dahu ba wani littafi da ya zo kamar al-qur'ani wanda yake karyata shi ko bayansa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muke kiyaye alqur'ani nan kuma yace la yatim bashin bane ne la bane sadaka duk abin da la ya alqur'ani Allah bai da ba da dama a juyar da shi ba ruwan alqur'ani da sabo na asalin ne duka har yanzu amma sauran littafai da ba alƙur'ani ba su ne jina su zabura da sauransu za ka ji an ce ga tsawon alkawari ga tsawon alkawari abin da ya sa su waɗannan littafai tun da annabi muhammad ya zo alƙur'ani ya zo gaba ɗaya sun gama aiki da littafan da masu littafan sun gama aiki a tauran annabi musa ya gama aiki mujar musa ta kare ninjila annabi isa ya gama aiki mujar isa ta kare haka na littafin annabi ibrahim ya kare annabi ibrahim mu'jizarsa ya kare amma na annabi muhammad sun da yau zai ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kullihi duk wani addini addini musulunci na gaban sa to Allah ya kare alqur'anin sa ba wani wanda zai juyar da aya ya juyar ya musa ya kawo wani in ji Allah ba zai yi ba kamar su kuna su kwana kaɗan sai a ce a canza wannan hukunci ya yi nauyi a kawo wani hukunci haka na ake canzawa sai dai mutum ya canza wa alƙur'anin mafasa ko ma'ana wanda ba shi ake nufi ba an kai wajen masu sani za su ce maka ga yadda ake nufi Allah ce la ni ba zan mai ne wala mafi tanzilun samarwa ne min hakimin daga Allah gwani hamidin abin godewa ayillahi ma'amud Allah abin godewa fi amrihi a cikin al'amarinsa ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك ba a faɗa maka komi na karyatawa sai dai misalin abin da aka faɗa wa manzannai gabanka yadda kake ganin ana karyata ka haka aka karyata dukkan annaba wanda suka zo gaba gare ka don haka kar ka samu damuwa ya rabuwa min qablika inna rabbaka haqiqa wajinka lazu magfiratin ma abocin gafara ne lil mu'minina ga mu'minai وذو إقام ما عقوبة عليه للكافرين ككافرين
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي أولئك ينادون من مكان بعيد ولو جعلناه ناموسا يا القرآن أي ذكرى ƙur'anin alƙur'ani a ajamiyyar muka saukar da shi da lugan ajamanci duk abin da yake ba larabci ba sunan shi ajamanci in dai ba larabci ba ne turanci ne hausa ne ko mene ne ajamanci ne allah ya ga dama ya saukar ma hausawa da ƙur'aninsu ya ga dama ya saukar da tura alƙur'aninsu allah ya ce a'a littafin nan da alƙur'anin da yake balarabe za a saukar mawa mutanen da za su saukar a garin su larabawa ne mun saukar da shi da larabci da yanzu mun saukar da shi da ajamanci laƙalu da larabawa za su ce laula fusilat ayatu me yasa ba za a bayyana mana ayoyi ba mu ba mu san abin da ake faɗa ba aya tuwa ta na fama har wani mabance ta sai su dinga ce a ƙur'anun a ajamiyyun yanzu alƙur'ani ne zama ba ba ajami alƙur'ani ba ajami ya zama yana ajamanci wa nabiyyun annabi kuma arabiyyun balarabe istifhamu inkari za su tambaya amma irin tambayar na mafi in anya wannan ba zai yi ba a ce annabi balarabe a kawo kuma alkur'ani ba ajami ai ba zai yi ba bi taqiqil hamzat as-saniyati a ajami yun wa qablaha ala a ajami bi isbahi runuhu qul huwa ka ce masu ya rasulullah lil ladina amanu hudan alqur'ani nan shiriya ne ga masu imani min ad-dalalat daga bata wa shifaa'un waraka ne min al-jahli daga jahilci والذين لا يؤمنون وأن باس بعد gaskiya في آذانهم وقر akwai wani nauyi ne a cikin kunnuwansu fala yasma'unahu ba sa jin sa irin ji na fahimta ai kowa yana ji amma duk wanda bai bada gaskiya da alqur'ani ba ya zan kurma wa huwa alaihim aman sannan su makafi ne fala yafhamunahu ba su fahimtar su dama Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun ulaika kal an'ami wa lahum adhan ai dabba yana gani amma ya dauka wanda za a yanka shi bai iya gudu ba da ya fahimci za a yanka shi da ya bar wajen ko kuma ai ya ga ya ji ana magana za a yanka shi da ya fahimci cewa wanda za a yanka shi gobe zai bar wajen aiki to Allah ya ce haka nan su ma kafirai an sanya wani irin nauyi a cikin kunnuwan su sun ji ƙarya ba su ba iya bayyanta in sun ga gaskiya ba su iya bayyanta ula'ika waɗancananka yuna dauna ana kiran su min makanin ba'idin daga wuri mai nisa aihun kalmuna na min makanin ba'idin kamar wanda aka kira shi ne daga wuri mai nisa la yasma'u wa la yafhamu ma yunada bihi bai ji abin kiran ba bai ma fahimci abin da ake kiran shi da shi ba
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبق من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريض من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بين النبي موسى لتاتم الدورة فاختلف أكسابا في أشكنس بالتصديق والتكذيب دقسكتا ودقريتا كالقرآن كما القرآن أي وصف قسكتا النبي موسى دقا كامش الدورة وصف قريتا to annabi karkada mun kaji wasu sun karyata ka wasu sun gaskata ka walaula kalimatun sabatta min rabbika in ba don kalma ta daga ba daga ubangijinka ba mi ta'khirin hisab da jinkirin hisabi wal jazaa'i da sakayya lil khalaiq ga halitta ila yawm qiyama zuwa ranar kiyama la quliya bainahum da an yi hukunci tsakanin su bi duniya a duniya bi maksalabu cikin abin da suka yi sabani fihi a cikin sa wa innahum ayyul mukazzibin su masu karyatawa nan sun tabbata da fi shakkin a cikin kokanto mulimin mai aukar da su a cikin kokanto minu da gare shi man amila salihan fali nafsihi wanda ya aikata mu kyakkyawan aiki yayi makansa ne wa man sa'a wanda ya aiki mummuna fa alaiha cutan aikin ya tabbata a kanta fa zarru isa'atihi ala nafsihi cutan a cutan bata wannan munanawansa ya tabbata a kansa إذا لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا تزر وازرة وزر أخرى ma'ana an kaga dama ka yi aiki mai kyau in ka yi aiki mai kyau za ka samu ladan kyakkyawan aiki in ka yi aiki mummuna cutan kyakkyawan mummuna ake zai same ka ba ma rabu ka bi zallamin ubangijinka bai zama mai zalunci ba ai bi zulmin li qawlihi ga wajensa inna allaha la yuzlimu mithqala dharratin kaga Allah ce laisa bi zallamin Allah babu zalunci gare shi baki daya misali abin da kake dauka zalunci a wajen Allah ba zalunci bane yanzu Allah ya ga dama ya ce wanda ya bi shi yayi ta bi shi ya dauke shi ya sa shi a wuta yayi mawalafi ya zalunci wani ya bi shi yayi ta bautan yayi ta bautan har ya mutu bai taba saba Allah ba Allah ya ce wuta za a kai ka in kai ne sai a ce ka zalunce shi ko wannan ko ya saba ma Allah ya saba ma Allah da ya mutu yace Allah ya ce a kai shi aljanna zai me to ai Allah yana gaya maka daidai da abinka ne babu zalunci a wajensa kawai don haka abin da yake zalunci ma mai zo bai taso ba Allah yana su ma'ana annabi na sai dukkan ku za ku shiga aljanna amma da rahamar Allah da rahamar Allah ma'ana ba da aikin ka ba in ka ce da aikin ka ne abinda Allah ya maka nawa ka biya shi kila shekaran ka 80 ko 90 a duniya ko ma 100 ko ka ce kana ɗaudan Allah baka saba masa ba to da ka ka cancanci a kai ka aljanna Allah ce da aikin ka ko da rahama na in ka ce da aiki na yace da wadakata na yi maka dare kana hutawa nawa ka biya na yi maka rana ka je ka nemi abinci nawa ka biya na sa maka abinci mai daɗi a baki ya shiga cikin na markaɗe na markaɗe na markaɗe ne hanyar fita in ba bawali za a zauna lafiya in ba tunsa ba a zauna lafiya in ba bayan gida za a zauna nawa ka biya na yi maka ni'imar ido na mai da wani makaho nawa ka biya na yi maka kunni ni'imar ji nawa ka biya na yi maka gade abubuwa da na yi maka na kai ma karewa ma tun da ka zo duniya na sa mala'iku gadi tun da ka zo duniya mala'iku biyu na gadin ka ɗaya na hannun dama ɗaya na hannun hagu suna gadin ka abinda duk zai fada maka suna kare ka kuma inda za ka gane haka mutum na mutuwa a ajiye shi a ƙasa kamin gari ya waye kiya shi sun hautun da ba mai gadi ba mai gadi kai shi za su shiga ko ni za su shiga ko ina ne amma in har da rai ya kwanta a ƙasa ko ba komi kiya shi ba za su hau ba saboda akwai mai gadi to cewa Allah laisa bi zallamin dama Allah babu zalunci a wurinsa in ya azabtar da mai bi ya shigar da mai ƙi aljanna daidai ne a wajensa kamar kai ne da awakinka ka kiwata wannan ka ba shi mai kayan ne ne ka kama ka yanka ba zai ci muka azalimi ka zalimi cewa ne to anan dai shi yasa kowa ya fake da rahamar Allah kar ka fake da aikinka in ka ce aikinka ne akwai matsala an ce wani bawan Allah an yi mulki an gan shi a cikin bani Isra'il shekaran shi saba yan bautar Allah yake yi da aka yi zabi Allah ya ce to a kai shi aljanna amma da rahama ta cikin Allah da aiki na ne ya ce to a dawo da shi a dawo da shi ya auna ni'imar ido kawai ya ji abin da ya ni shekara saba'in Allah ya ce mu ci gaba ya ce na tuba da rahaman ka ba kai da kusa mu al'umma annabi mu gode ma Allah Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kana cikin al'umma annabi kana musulmi ka je wuta kaji ko asa annabinka annabin rahama annabinka annabin rahama Allah ya maka alƙawari kaji abin da yake faruwa da da mutane su yi nuwari a halakar da su a kawo in sun kare ta annaba a halakar da su a kawo amma da annabi ya zo annabi ya ce Allah Allah mutane na Allah ya ce ya haƙuri in ma kana Allah mu'azzabatu mu'azzabu mu'azzabi in kana nan dai ba zan kawo azaba ba to in ba ni ba a ce ma kana Allahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun kullum mutum ya nemi rahamar Allah rahamati wasi'ar kulli shay komai ya shiga rahama karshe ake ji kullum kai ta neman rahamar Allah Allah ya mana rahama Allah ya mana rahama Allah ya mana jin kai to shine ya kuma yace ma rabbuka bi zallamin lil abid ilayhi raddu ilmu sa'a ilayhi raddu ilmu sa'a وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تعمل من أنس ولا تضر إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص
ilaihi raddu ilmu sa zuwa ga Allah ne ake mai da ilimin sa alkiyama mata ta kunu yaushe ne za a yi ta la ya'lamuhu ghayruhu ba wanda ya san kiyama sai Allah wa ma takhruju min samaratin da abinda take fitowa ne ya'yan itace wa fi qira'atin samaratin min akmamiha daga cikin kwasfanta aw iyatiha jam'i kimmin bi kasril kafi ba wani abin da zai fito ko da kwasfa ne ka gani to Allah ya san ƴaƴan da za su fito a ciki illa bi ilmi sai da sanin Allah wa ma ta hamilu min insa wata mace ba ta ciki wala ta lau ba ta haihuwa illa bi ilmihi sai da sanin Allah subhanahu wa ta'ala kowane ciki idan Allah zai yi shi idan mani ya shiga cikin mahaifa Allah ya kaddara za a haifa ina a ciki Allah zai sa mani nan ya zauna kwana arba'in ya juya ya zama gudan jini kwana arba'in a wani matsoka kwana arba'in sannan a hura masa rai ran da za a hura masa ran nan mala'ika zai tambaya namiji ko mace abin da Allah ya bashi amsa shi kenan a shaƙiyin amsa idon abin da ya bashi amsa shi kenan a ganiyin an fakirin haka Allah ai kai ganin dai duk abin da zai yi Allah ya ce na san amina to anan kaga duk rigiman likita ranar da mani ya shiga ciki yana gudan jinin nan bai isa ce maka namiji ko mace ba bai isa ba bai isa ba ko ko lokacin da ya koma tsokan nan na kwana arba'in da biyu bai isa ya nuna maka namiji ko mace ba ko da ya koma sai an yi arba'in uku tukunna an hura ran a ciki sannan ne zai sa na'urar zai ce a za a haifi namiji ko za a haifi mace saboda mai Allah ya riga ya gama hukuncinsa amma ba wanda ya sani ran da mani ya shiga a cikin mahaifar mahaifiya wa ya san ranar cikin sai ai ya fara kwana arba'in nan sai a ga a ta fara ja bayan karamar hanya iska alama akwai alama sai amai ciwon ciki da sauransu abin da zai haka gane kenan ba ta gane kai launi wannan dai alama an yayi ne na ba da ciki an yayi ne na ba da ciki ana nan zai fara dagowa Allah ji da kokari akwai shi ana nan ana nan to Allah ce ba wanda ya san wannan sai ni na sani ni na san abin da mace za ta haifa ni na san abin da ta dauke cikin din wa yawma yunadi imranan da yake kiran su aina shuraka'i ina masu tsara ne da wani qalu suka ce azannaka a'lamnaka al'ana mun sanar da kai yanzu ma mun na min shahid ba wani mai shaida daga cikin mu an shahidun bi anna laka sharikan cewa kana da abokin tarayya ranar ne ne kafirai za su yi musu zuci ɗan su ba mu shi kai bane wa zalla anhum ma kanu yadun abinda suke bauta wa ya hukuma min qablu tan gaba fi duniya anan duniya min al asnami na gumanka wannan no suka yi yaqini ma lahum min mahisin ba wurin baudewa lahira ba wurin gudu min al azabi daga azaba wannan biyu fi mawdi ayni da yace ma lahum min mahisin ma min namin min shahidin mu'allikum ya rafi ala al-amali bisa aiki wa jumlatun nabi saddatu masaddal mawdulai la ta'mal لا يتأمل الإنسان من دعاء الخير وإما شر فيئوس قنوص ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ la yas'amul insanu mutun baya kosawa min du'a'il khair daga addu'a alkhairi ay la yazalu yas'alu rabbahu almal wa sihhata wa ghayrihuma dan adam kullum abin da yake Allah ba ni kudi Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu gamawa lafiya Allah ka ba mu kudi kudi balle yanzu wa ghayrihuma da wani su Allah ya ce ina jinka wa in masahu sharru amma idan sharri ya shafe shi alfaqaru talawshi wa shiddatu da tsanani fa ya'usun qanu sai yanke kauna daga rahamar Allah wa hadha wa ma ba'dahu fil kafirin wannan abin da zai zo bayan sa maganan kafirai ne in ka ji alqur'ani yana ce al insan yawanci kafiri ne kafiri kullun ce Allah ba ku Allah ba ku Allah ka ba mu lafiya amma in sharri ya same shi talaucin sai ka ji ya ce kai ya yanke kauna ma daga rahamar Allah wala ina zakana Allah ce wallahi da zamu dandana masa rahmatan rahaman abinda yake so din ginan wasihatan muka bashi wadata da lafiya minna daga gare mu min ba'di dharra a bayan tsanani shiddatin wa bala'in masaru da zaja bin shi ne kulan da zai ce hazani wannan na wani ai bi ma'ali bi ma'amali da aiki na wa ma azunnu sa'ata qa'imatan ba ni zaton sal kiyama ma za ta tsaya wanda in rujutu ila rabbi wallahi in an maida ni zuwa ubangiji na innani indahu lal husna wallahi aljannan ma na wani haka kafirin lokacin annabawa suke gaya musu idan sun gansu da kuɗi ko ta ina zai ci a ai wannan dama aikin mu ya ba mu ba ai ba ba wani maganar Allah ne da sauransu da talauci ya same su dinga ce Allah Allah Allah ko da mutum ne gajiri wanda bai kiran Allah to bai ga bala'i ba kenan ko da aka ce an yi kitso yawan wata zai ka ci kowa ya zama zaki da an yi kitso yawan wata ba har wanda ba ya cikin lolo an ce za a mutu an yi kitso yawan wata allo allo allo ashe kaga Allah ne galiba a kira shi wallahi ya so dole ka kira shi kana cin wuya za ka fara cewa Allah Allah Allah Allah Allah idan talauci ya zane shi din mutumin da bai zuwa masallaci zai ganci da tarbi kuma kuɗi ya ƙare ya zuwa masallaci shi ne sahun gaba to haka Allah subhanahu wataala ya ce in yana son a kira shi ya san zai zai zai ka dawo yanzu nan ko ko a kama ka aita duka kana wayo Allah wayo a kira wani mana ka kira wani mana shine wani yake cewa ya kamata sani sanin Allah kowa ba bai wuce na yaro ba yaro karami ba in ya tsinci kwabo zai ce da Allah ya bani in an da ke zai ce wayo Allah lokacin da ya samu daɗi ba ya kira bai ci wuya ba sai ce wala nabbi annal ladina kafaru da sannu zamu ba waɗanda suka kafirce labari bima aminu da abin da suke aikatawa wala nuziqannahum zamu dandana masu min azabin galidin daga azaba mai tsanani shadidin wallahu bil fi'laini la muqasmin da yace wala nunabbi annal ladina kafaru wallahi sai mun ba kafiran nan labari wallahi kuma zamu dandana masu azaba mai tsanani
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد
نعم وإذا أنعمنا إلى من إمتر على الإنسان بسا متون الجنس أعرض سي كونك أن الشكر قبل غوري مع الله ونأى بجانبه كو ونأى بجانبه sana idbahu sai karkatar da gefensa mutabakhiran yana mai takama kaga kamar shi kansa yana takama mun shi ya samu kudi wa fi qira'atin bi takama taqdim al hamzati na akina wa idza masahu sharru idan sharri ya same shi bazuru a in zai ga ma'abotin kiran Allah ne arilin mai yalwa yana kiran Allah Allah Allah qul ara'aytum in kana min indillah ba ku gani idan wannan alqur'ani ya zamo daga gun Allah كما قال النبي كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يبدا ثم كفرتم به sannan kuka mutunce ma wannan alqur'anin da wanda yazo da alqur'anin man allan min man go bi shaqaqin bayin ai babu wanda yafi ku bata kenan shin waye fi bata daga wanda ya zama cikin sabanin abinda alqur'ani yazo da shi sabanin abinda annabi Muhammad yazo da shi kuma batan nan ba'idin anil haqq mani zanci gaban gaskiya أو هذا موجع منكم بيانا لحالهم سنريهم
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط سنريهم سنزام ودا مسؤايهم في الآفاق أتكن ناهيوي أقطار السماوات والأرض ناهيوي سمي دكسي من النيرات والنبات والأشجار كذا تمسكن سورة يسوع آية منهم منظر ما يسكر أحيانا وظلنا منها ضمن يكون وآية لهم أن عملنا ذرية وآية هكذا نغيث آية وين ألاني muna gwada musu Allah ya ce mu muka yi ruwa mu muka yi tsiro mu muka yi itace itacen nan ganyen su iri daya ɗanɗanon su daban-daban wafi amudin ka dubi kanka ma kai ma kanka aya ne min latifin sun'ati wato tausin aikin Allah wa badi'il hikimati da kayataccen hikiman Allah wato ayoyin Allah kullum suna da yawa ayoyin annabawa nasu ya kare a sarari ne na annabi kuwa boye ayan annabi salihu kaman taguwa da sanda ayan annabi ibrahim ayan annabi isa kama a ce akushin abinci rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i duk waɗannan gaba ɗaya waɗannan ayoyin sun tafi amma aya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani alqur'anin nan kullum ga yanan sabo ne to haka Allah ce za mu gwada musu ayoyin mu ayoyin Allah yana da yawa yana da yawa wanda Allah ya ce ka dubi kanka ma shekara yana da kwana 360 gabbai gaba-gaba da yake cikin ɗan adam yana da 360 sammai bakwai ne ƙasa bakwai ne jikin ɗan adam ma yana da wasu abubuwa bakwai akwai fata akwai nama akwai kitse akwai ƙashi akwai jijiya akwai ɓargo akwai jini duk ayoyin allah ne sannan allah subhanahu wa ta'ala yana da burjai a wasa ma'izatul buruj burjan nan wajen guda goma sha biyu burjan nan guda goma sha biyu ɗan adam ma yana da wasu abubuwa guda goma sha biyu ido biyu kunni biyu ramin hanci biyu wurin fitan bawali da wurin gayadi baki cibi Allah kuma yana da sauraro guda bakwai rana wata da sauransu haka nan dan adam yana da kuwa yana da hawasul ham hawasul ham sunan sune computers na Allah guda guda biyar din nan yanzu idan ido ya ga fari wa yake gaya masa ai idon yake gaya masa ko ashe cewa da ake injin mai kwakwalwa Allah aka koya ai ko shi kwakwalwar nan zai nuna maka wannan ba kyau wannan mai kyau haka nan idon kama zai nuna ga fari ga ja ga tudi ga sauransu kunni ma zai gaya maka baki zai iya gaya maka hanci zai iya gaya maka in ka shafa da hannu hannun ma zai gaya maka cewa wannan abin da taushi ba wannan abin da kaushi ko kai musafaha da wani ce kai wannan akwai ni'ima kashi hannun shi taushi kamar auduga da kayan musafaha da na manomi kashi wannan yana gaba da wannan yana to duk ayoyin Allah kenan yace ina gaya muku ayoyi na hatta ya tabayyana lahu har ya bayyana gare shi ayat Qur'an al-haq al-munazzalu abin saukarwa min Allah daga Allah bil ba'si da tashin kiyama da hisabi da hukuba fa yuqaqabuna ana masukuba ala kufrihim bihi wa bil ja'i bihi shi aw lam yakfi bi rabbika ashe bi kishin ubangijinka ba annahu ala kulli shay'in shahid cewa Allah mai ganin komai ne ai awalam yakfihim fi sidqika da ishe su wannan ayoyin da aka kawo su san cewa anna rabbaka ubangijinka la yagibu anhu shay'un ma duk wani abu komin kankantan sa bai buya ba Allah ba ala innahu fi shakkin to bi miratin sun da bada cikin shakka min liqa'i rabbihim daga gamuwa da ubangijin su ne in karihim albasa ala innahu Allah ta'ala bi kulli shay'in muhit ya kewaye komi ilman sani wa kudratan da iko mai jazihim Allah zai musu takayya da kuri da kafircin
suratul shura makiyatun ahaya 50 aya bismillahir rahmanir rahim hamim ayn sin qaf كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم سورة الشورى مكية إلا قل لا أسألكم على آيات الأربع ثلاث وخمسون آية آية وي خمسين دقوني بسم الله الرحمن الرحيم ها أميم عين سين قاف الله أعلم بمراده بذلك ألا لكتي يسان أبن ديكي نفي دوانا حرفا كذلك مثل ذلك الإيهاء مثالا وانتانا كوحيين yuhi ilaika ubangijinka yake wahayi yuhi ilaika Allah Allah yake wahayi zuwa gare ka aw ha ila alladhina min qablika irin shi kuma yayi wahayi mu waɗanda suke gaban ka wato annabawan da suka wuce shi ya masu wahayi al-aziz Allah shine buwaye fi mulki ya cikin mulkin sa al-hakim wani fi sun'ihi a cikin aikin sa duk inda aikin Allah yake za baka ga inda za a gyara shi ka taba ganin ana gyaran sama ko ana gyaran ƙasa amma aikin nan adam ba in ya dare a gyara nan a gyara can can ya balle kai in ma ya dare ce kai wannan ginin ya tsufa tsohon gari ne a rushe a sake wani Allah ya ce a nawa gwani ne tun da na yi shi yana nan kullum yana nan sabo da kuma fi samawa abin da ke cikin samai duka na Allah ne wa ma bil da abin da ke cikin ƙasa mulkan wa khalqan wa abidan mallakansa ne halittansa ne bayansa ne وهو العلي شيني مدوككي على خلقه بسهلتنسا العظيم من جرما الكبير يكاد السماوات كو تكاد السماوات sammai din nan da kake gani guda bakwai za kusa yan fadar da su kekkece ko ya tafatsar na bin nuni yan fadar na wa fi kiratin bin ta'i wacce shi ya tafatsar na min fauki na saman su aitin shakku kullu wahidatin fawqa allati taliha kowace ta kece birbishin wanda take binta min azamatillah daga girman Allah subhanahu wataala ranar kiyama kenan sammai bakwai din nan idan Allah ya tsawa farjininsa zai sa saman bakwai ya faɗo kan na shida na shida ya faɗo kan na biyar na biyar ya faɗo kan na hudu na hudu ya faɗo kan na uku na uku ya faɗo kan na biyu na biyu ya faɗo kan na ɗaya na ɗaya ya faɗo a sararin ƙasan nan wal mala'ikatu mala'iku yusabbihuna suna ma Allah tasbihi bi hamdi rabbihim da godiyan ubangijinsu ay mulabisina lil hamdi wa yastakbiruna suna neman gafara liman fil alli ga waɗanda suke cikin ƙasa lokacin da suka ga abubuwan na faɗawa suna neman gafara daga ga muminai ala inna allah allah huwal gafur shine mai gafara huwal gafur shine mai gafara li awliyaihi arrahimu mai jin kai bihim da su
والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوهينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر علم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير والذين اتخذوا حقيقة ودن سكر من دونه ولن الله أولياء kuma kan suka ce su ne allolinsu Allahu hafizun Allah mai kiyayewa ne alaihim a kansu lijazihim don yi masu zakayya da irin kafircinsu wa ma an ta alaihim bi wakili kai baka zama wakili a kansu ba tasul matsalubu minhum ma alaika ba wani abu a kanka illal balagu sai dai isarwa idan ka isar ka gama naka innaka la tahdi man hababta ba za ka shiryar da wanda ka zo ba Allah ne yake shiri da wanda ya zo ne in na ga dama in sa wa'azi ya shiga kunni ya shiga zuciya in na ga dama a ji shi a kunni ba a ji a zuciya ba wa kazalika hakanan mislu zalika al-iha misalin wancanan kawai da muka yi wa annabawa da suke gabanka aw hayna ilayka shi yasa muka yi wayi gare ka ma qur'anan arabiyyan qur'ani ne balarabe litunzira ummal qura don ka tsoratar da uwal alqayyu majazi ma mutanen ummal qura din ba su ne mutanen makka an ambaci cewa makka ummul ƙuradai ita ce farkon garin da allah ya ɗaukaka ta ya halice ta girma mata kuma garin da ya kare bai ba kowa ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da allah ce ka gargadar da ummul ƙura uwar alƙaryar wato mutanen garin wa man haulaha da wanda suke daura da ita ayyuhal makkata wa sa'irin nas wa tunziran nasa ka gargadar da mutane akwai yawmal jami'i ranar taro yawon kiyama jimau biyu halayi wanda za a tara dukkan halitta na ƙarshe da na farko wannan taruwan kuma larai ba bihi babu kogarsu a cikinsa abin da zai faru wannan rana allah zai ce tsarikun wasu yanki daga cikinsu suna cikin aljanna wasu yanki a cikin wutan sa'ira wannan magana yana da ban tsoro baka san inda za ka zamo ba shin kana cikin farikun fil jannati ne ko farikun fil sa'ir sufyan sauri wata rana yayi ta kuka yayi ta kuka har gari ya waye ta farkon dare aka ce wai sufyan sauri din nan me yasa kake kuka akan zunubi ne sai ce ai zunubi a bakin ranar ƙarshen mutuwan mutum kamar ɗan hoji ne dan kankani ai abinda ake gudu ranar ƙarshen ina tsoron ya zan cika ya zan cika hadisi na ba na tsoron cewa ɗayan ku yakan yi aiki yan aljanna har sai ya kusa tsakanin shi da aljanna taka a can ko lahu an rubuta cewa dan wuta ne ga shi ga kabari sai ya aiki yan wutan ya fara ɗayan ku yakan yi aiki irin aikin yan aljanna yan wuta sai ya rage tsakaninsa da wuta dan taki sannan sai ya aikin yan wuta ne zai bada wuta to a'udhu billahi shi za shi su biya da sauri yake cewa shi ba yana tsoron ranan karshe ne ashe duk mai hankali yana tunanin ranan cikawansa a ina zai fito zai fito fariqun fil jannati ne ko fariqun fil sa'iri wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen janaza da ya je janaza sai aka ya zauna yana kwankwasan kasa haka kwat kwat kwat haka suna kallon annabi sai ya ce babu wani daga cikin dukkan taron nan sai Allah ya riga ya rubuta mazauninsa a wuta ko mazauninsa a aljanna duk wanda ka gani Allah ya riga ya rubuta masa mazauninsa a aljanna ko mazauninsa a wuta kace ya rasulullahi to tun da an rubuta mu dogara kan littafin mu bar aiki inda har Allah ya riga ya riga ka dan wuta to aikin ka kuma zai hana ka zuwa wuta ne in Allah ya raba ka dan aljanna rashin aikin ka zai kai ka aljanna sai annabi ta a i'mal ku yi aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa la kowa akan sauwake mashi abinda aka halitta don shi ne mumini ba abin da ya masauki irin ya dau huta ya yi alura ya sallah ko ko ya azumi ko ya zaka ko duk wani aikin alkhairi saboda abin da aka yi shi don alkhairi shi ko kafiri ya je ya sallah wannan abu mai nauyi ne a wajen su ko ko munafiki wai za ka mu ila salati qamu kusala yura'u dan nan annabi ce a ku ta aiki kuma ana ba ka iya cewa wani dan aljanna ne sai dai ka ga alamar dan aljanna in an sauke mashi aikin mutanen aljanna to ana mashi raja'i mai kyau wannan karshe zai kyau in dai farko ya kyau karshe zai kyau idan ko ga mutum an sauke masa aikin sharri to wal iyazu billahi adam sallallahu alaihi wasallam kullum mai sarri lima kullahu wanda ya zama a cikin ahlin sa'ada za a sauke mishi aikin arziki wanda ya ya zama a cikin aikin tsiya za a sauke mishi aikin tsiya sai Allah ya ce wa ma annabi ya karanta ma ma mana mana wa wasaqa wa saddaqa bil husna fa sanisuhu lil usra wa ma man bakhila wa sakana wa kazzaba bil husna fa sanisuhu lil usra liyassirhu lil yusra za mu sauke maka kyakkyawan aiki aikin da ka tashi na kirki sai kai dai in ko ka zama aka tin haka lil usra duk aikin shari zai ga shine mafi sauki to saboda haka mutum ya yi ta tunanin menene karshen sa shi yasa kullum ka dinga ce Allah Allah kyauta karshen mu Allah kyauta karshen mu Allah sa karshe ya kyau kuma kai ta aikin don aikin ya zama cikin ahli sa'ada
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولو شاء الله لألا ياسوا لجعلهم لا ياسن ياسوا أمة واحدة الأمة قدانية على دين واحد بس الدين ده وهو الإسلام شيني مسلمين walakin yudkhilu man yashau amma Allah yana shigar da wanda ya so fi rahmatihi a cikin rahamansa wazzalimuna azzalimai kuma alkafirun ma lahum min wali ba su da wani majibanci wala nasirin ko mataimaki ya dafa anhum al'azab wanda zai tunkuɗe musu azaba mana in kaga Allah ya sa ka a cikin rahamarsa ka gode masa shi ya ga dama ba dabaranka bane ba kuma cetonka bane ba ba wayonka bane sai dai ko da kana cikin masu sabo manzala sallallahu ya ce to ka nemi ceto na shafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati idan ka nisinci manyan zunuban kuma zai a gafarta maka kananan amita hazu min dunihi awliya shin sun riki waɗansu kuma kane min dunihi wani Allah ai ai awliya ai mun ai an mun qadiyatun bi ma'ana bal bal ittakhaduni التي للانتقال والهمزة للإنكار أي ليس المتخذون أولياء waɗanda suka riga ɗin nan gumaka suka ce su ne majibantan su ba zama sun dace da abin riko ba wallahu huwal waliyu Allah shine mataimaki annasirul mu'minin mai taimakon mu'mine wal fa'u da yace fallahu din nan li mujarradil adabi don adabi ne huwa yuhyi shi yake raya al mauta matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan Allah mai iko ne bisa dukkan komai
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما اختلفتم أبنكم كتابا ma al-kuffari tare da kafirai fi shay'in asbihi a cikin sa min shay'in wani abu na addini wa ghairihi da wani sa fa hukmuhu ila Allah hukuncin sa abin mayarwa ne zuwa ga Allah yawmal qiyamati yafsilu bainakum ranan kiyama zai rarrabe tsakanin su qul lahum ka ce musu zalikumullah wancan ka shine Allah rabbi ubangiji na ni dai alaiki tawakkaltu ga Allah ne tawakkali wa ilaihi zuwa gare shi ne arji'u nike amikuni mu nike komawa fadiru samawati shine mahalicin sammai wal ardi da kasa mubdi'ihima wanda ya kage su ja'ala min anfusikum azwajan ya sanya mataye daga cikin ku haythu halaka hawa min ladil adam inda ya halicci hawa daga hakarkarin adam kaga halittan farko za ake cewa kullukum min adam wa adamu min turabin Allah sai ya yi Adamu daga ƙasa ya girmama shi da zatinsa ya halicci Hawwa'u daga haƙarƙacin daga haƙarƙarin a shi annabi Adamu alaihi salam ya ɗaura aure tsakaninsu da shi lokacin da ya tashi ya ganta cikin bacci ya ce me aka ce me wannan Adamu ya ce imra'atu me yasa ka ambace ta imra'atu sai ce da anna hulikat min al-bari me ka sa mata suna ya ce Hawwa'u me za ka ce mata hawa wata ce li'allaha urijat min alhayy daga rayayye ne Allah ya ce atuhibuwa kana son da ne ce na'am sai ce to salli ala habibi muhammad kai salati bisa masoyi na annabi muhammad yana sai ce akarin biha min sadaqi kargala samana kaga ashe kenan salati annabi ba karamin abu ne daura auren mahaifiyar kama na farko hawa'u da salatin annabi aka yi sallallahu alaihi wasallam Allah na cewa ayoyi ne na sanya Adamu da Hawwa'u suka zamo uban kowa kowa kuma an haife shi ne daga maniyi ya zama gudan jini ya zama tsoka ayoyin Allah ne nai a mutane haka nai a dabbobi haka dabbobi ne namiji ne matace ne ta mata haka ne ayoyi na ne wa min al-an'am daga dabbobi kuma na sanya azwajan zukuran wa inasan maza da mata ya zara'ukum bil mu'jamati yahlukukum Allah yana halittan ku fihi a cikin sa bil ju'lil mazkur ay yafsirukum bi sababihi yana yawaita ku saboda sababin maza da mata inda an yi duniya don namiji ne za a haihu in an yi duniya don mata ne za a haihu sai Allah ya yi namiji da mace yasa kowa yana da juna in an haɗu sai Allah ya samar da abin da zai samar ko mace ko mace ko namiji Allah ce na yawaita ku ne da sababin wannan wallamiru lil unasi wal anab bit taglib laysa kamithlihi shay'un babu wani abu kaman Allah alkafu za'idatun li annahu ta'ala la mislahu dun ba makamanci kaman sa kayan gajaraba sun ce wani yayi kama da wani to sun yi tarayya kaman ki ko kaman ka ce wallahu alam al al a larabce in ka ci ba a ce ma Allah mafi sani Allah masani kawai in ka ce Allah mafi sani to ya tarayya da wani sani ke ya tarayya da sunan to kamar nan din da ka ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu kamar Allah kafin nan ziyada ne laisa misluhu shay'un ne babu wani abu kamar sa in ka ce kafi ai wani yayi kama da to akwai abin da ya kama da Allah ne shi ne ta alkabu za'idatu li'annahu ta'ala la misla lahu ba makamanci gare shi wa huwa sami'u shine mai ji lima yuqalu ga abin da ake fada albasiru mai gani lima yi fa'alu ga abin da ake aikata
lahu makarij samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب له مقاليد السماوات مبودين arzikin sama da na ƙasa duk yana ga Allah mafatihu khaza'irihima mabudin taskokin min al-matsari wan nabati wa ghayriha tsiro ne ruwan sama ne da wadansu duk arziki da kake gani ko ne ya fito daga sama ko zo daga ƙasa arzikin sama Allah ya ruwa idan aka yi ruwa kowa ya samu abinci kuma arziki na ƙasa ka fitar da ruwa a ƙasa ka fitar da fetur a ƙasa ka fitar da kanazura a ƙasa ka fitar da gol a ƙasa ka fitar da mai Allah ya ce ni taskokin duk yana wuri na nawa ne yanzu da rizka yana yarwata arziki ne manya sha ga wanda ya so imtihanan dan ya jarraba shi karka ga Allah ya ba wani dukiya ka ce wai a'a Allah na son shi Allah na son shi a ba son Allah bane jarraba ne kawai kar ga wani Allah ya talauta shi ya talauta shi kace Allah na kin sa a ba bakin Allah bane jarraba ne kawai shi in an baka ka gode ma Allah ba cewa alhamdulillah baki kawai ba a'a ka bayar kamar yadda Allah ya baka bayan ya baka ne kuma yana cewa man zallazi yuqulullah sallan hasana wa zai bani rance rance mai kyau in banda Allah da karamci ya baka abin kuma ya ce ka bashi rance shi fa ya baka yanzu yake cewa ba ni rance ba ni rance in ninninka maka yanzu Allah so ya gani kana da hankali ko ba ka da hankali ni da na baka na ce ka san mun kuma in saka maka in na ga dama in dauke yanzu daf kamar ruwan sama wadda kai kuma matalauci din oh Allah ne bai mun komai ba ni ga yana kaza kaza kaza aba aba duniyar ma me aka fi ka baka da riga ne baka da daki ne baka da mata ne baka ci abinci ba ne ai ko da kake da talauci Allah ya ce wa ma min dabatin bil ardi illa ala allahi rizquha wa lam mustaqarra wa mustawda kullun fi kitabin mubin kullum akwai lomar da aka ajiye maka sai ka ci ko mai dadi ko mara dadi kullum akwai suturar da aka ajiye maka kullum akwai matar da aka ajiye maka irin naka akwai ɗakin da aka ajiye maka irin naka to kai ma Allah ya maka haka ne ka gode masa domin ranar kiyama in an je ba za a wahal da kai ba kai ba ka da kayan da kwazon za su duba ya shau wanda ya je lahira kuwa ss ya bai gida guda guda hoja kaza kudi a banki a bankari kudi a london kudi a menene allah zai ce dakata dakata a duba ta ina ka same su ta ina ka dara kai ko kana zuwa sai a ce a bismillah bismillah ba nauyi kayan ba nauyi dama kan kayan za a ma ka je da salati shikenan lahiya lau ka je da izgibari lafiya lau ka je da zikiri lafiya lau ba za a tsare ka ba wannan no problem amma wanda ya je da irin irin kayayyakin nan to Allah ya ce ni nake yalwata arziki ga wanda ya so amma wanda ya yi ne don jarraba kaga musamman wannan lokacin yanzu kaga mutum ya rubo kuɗi sai ya ce Allah ya yarda Allah ya yarda ai wani Allah ya yarda ya yarda da mene ka sai ne da wannan ko kai ta sha'awa kai ta sha'awa Allah ya yarda Allah ya yarda wani wa abin da yayi ba ko kafiri ba zai ba ko ko kafiri ba zai ba ko wani ake sha'awa ka daina sha'awa ka zama bawon Allah kawai me Allah zai yi da gobe zai yi da ni gobe ba me zai yi ba gobe me Allah ya yi da ni ba me zai yi ba kawai idan Allah ya yarwata maka ka gode ka ci ka ba iyalanka su ci kai sadaka naka kenan ran da ka mutu sunan su na magada sai kai za ka samu mai ma addu'a a cikin magadan ba sai ka yi sa'a tukunna tun da ba kai furin addu'a ba kila ma a nan da suka girma nan da kwaye na ruwan shi da salati wa ya tsoro Allah yana kunta tashi liman ya sha ga wanda ya so ibtila innahu Allah bi kulli shay'in alim masanin dukkan komai ne shara lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan Allah ya shar'anta maku na addini abin da ya wasiki ma annabi nuhu huwa awwalu anbiya'i shari'ati shine farkon annabawan shari'a wallazi awhayna ilayka da wannan muka yi wahayi zuwa gare ka wama wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa da abin da muka yi wasici wa annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa duk waɗannan annabawa abinda muka yi masu wasici muka hore su an aqimuddin ku tsai da addini wala ta tafarraku kar ku rarraba biyu a ciki kai ma da ka zo na ce maka gaya ma da umman ka ba ta sumu bi hamdillahi jami'an wala tafarraku kar ku rarraba don haka wannan yana nuna cewa duk annabawa babu wanda ya zo da wani abu ba tauhidi ba don haka annabi ke cewa ablalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah ba wani annabin da ya zo amma anan sai fara kiran annabi nuhu bai faɗi annabi adamu alaihi salam ba saboda shi annabi adamu alaihi salam shari'an ba mutane a lokacinsa abinda aka zo da shi kawai tauhidi ne sai kuma shirya yadda za a yi rayuwar duniya tun da shi ne farkon wanda ya zo duniya to da annabi Musa Nuhu alaihi salam ya zo shi ta aka fara ba da shari'a kamin zuwansa mutum ya auri kanwansa mutum ya auri yarsa mutum ya auri yar uwansa a to mutanen a duniya ba daga waya da kanuwa bane a lokacin nan to sai da annabi Nuhu ya zo abin ya fara tafiya sai aka ce to an haramta a auri kanwa an haramta a auri yar uwa an haramta a auri suruka to sai aka fara to daga kan annabi Nuhu duk annabawa da suka zo a tsakani har zuwa annabi ibrahim su kuma suna amfani da shari'ar annabi nuhu ne alaihi salam da annabi ibrahim ya zo kuma duk annabawa da suka zo kuma sun yi ta bin shari'ar annabi ibrahim ne alaihi salam ba wani sabon littafi ake ba su ba har zuwa lokacin annabi isa alaihi salam annabi musa alaihi salam daga lokacin da annabi musa ya zo alaihi salam aka bashi a taura su kuma duk annabawan da suka zo su annabi su annabawan da suka zo bayansa to su kuma suna amfani da na annabi Musa ne har zuwa kan annabi Isa alaihi salam littafin su kenan to daga kan annabi Isa alaihi salam ana amfani da taura daga ran da annabi ya zo Allah ya ce da tauran da linjilan da su Ibrahim su Musa a cire su a aje su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Allah yana gaya maka abin nan da na gaya maka abin nan na aiko ka shi na aiko ma dukkan annabawa na kawo musu tauhidi ban ba wasu sallah biyar ba kai na hada maka da sallah biyar wasu ban ba su zakka ba na hada ka to daga dukkan addinin da ya wuce ya taru a addinin annabi Muhammadu shi da Allah ce yizgiru ala dini kullihi wa kafi billahi shahida mu mun samu dukkan abubuwan da annabawa suka samu an tara mana ila muhammad wal muha ilai ila muhammadin huwa al mashru shine abin shar'antawa al musa bihi wal muha shi akai wayi ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam zuwa annabi muhammad wa huwa tauhid shine tauhidi kabura al musyrikin ya girma akan mushrikai matul uhum abinda kake kiran su zuwa gare shi na tauhidi Allahu yajtabi ilayhi man yasha Allah yakan zaɓi wanda ya so zuwa gare shi zuwa tauhidi wai hadina shirye da man yunibu wanda yake komawa ilahi zuwa gare shi yuqbilu ila ta'atihi yake fuskanta zuwa bin sa idan kaji an ce Allah ya ce ana ittabi sabila man anaba ilayya wato kaga ka dake nan komi ka bar komi sai Allah to wannan Allah ya lamu ne annaba dukkan mu ne bai ne ba san kowa ba sai Allah to idan ko Allah ya ce ittiba ya zabe ka ne sosai baka tauhidi wata ran kana tare da Allah wata ran kuma a dan je yawo a dawo alhamdulillah Allah ya sa
a kan kuma waɗannan kristi a na tsada ne ranar da aka ɗauka ne wani ɓangare a ayyuwa a da wasu kuma sun aka tsalla ne na wannan da yawa da isha su da aka sun kwana ba mu yiwuwa to kan kuma a za su ba shi ne suka kora masu so da kuma gudun zafi
ai shi ba su ji an ga watan ba ba su ji ba sai da gari ya waye da gari ya waye to wanda ya riga ya ci wani abu bai ji an ga wata ba to daga baya ya ji an ga wata to sai ya kame bakinsa ba zai ci komai ba har nan sai azumi ya wuce ya biya guda daya amma wanda bai ci wani abu ba malamai sun yi sabani kamar shafiya sun ce in kawai gari baka da kudin abinci ma har ka kai rana ka ja sai ka ɗauki niyan azumi da rana amma malikanci suka ce sai dai ka kwana da niyan azumi sannan zai abin idan mutum ya kwana da cewa gobe in ya zama ramalana ya yi niyan to shi kenan ya yi in yawa ya gari bai ci ba sai wuce gaba da niyansa a wani kawalin a wani kawalin kuma na imamu maliki a a shi ma zai biya ɗaya ba kuma zai ci abinci ba
a kan kuma wannan sun da malamin ya kan kana wajen a wasu cewa a wani mutum ba ba kafin kafin da shi ne da ba shi ma da yin shi da kuskure to ba ya ce kuskure ma da suke da yaro da ba su ma ba su da kuskure da ba ne
ai shi ya sa su in dai ba su yi wani mummunar magana a kansa ba ko ko sun yi wani abubuwan da sun shiga haƙƙinsa to umarni ne ya ba su ka ci gaba da umarni suna gaba da shi su janye gaba yan sun gani su ce assalamu alaikum assalamu alaikum idan ko a'a sun yi wani mummunan magana game da shi ko sun aikata wani abu su yanzu ce to malam ka yi hankali malamin mu ya sa mu mun taba mutuncin ka ka yafe mana ni ya yafe musu shikenan in bai yafe musu ne bi gafarar Allah
wannan ba su da sun ce ma da ba su da zama da nan ba su da zama da nan sun da zama da nan ba su da nan ai tun da yace yayi kuskure ya dawo ya tuba har ya faɗa ai bai hana abin shi ba kowane dan adam ma yana kuskure in dai ba ɗabi'an shi kenan ba gobe ya karya shi ya fi gobe ya sai a nimance shi amma in dai wannan ne a'a ya ya gane kuskuren shi har ya ji ya tuba kai magana to wai kullum Allah ya
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barang mudah
na shekarun jaka ci ko? eh da na jiya ba to salo amma ka jikin cire mamarin nan haba kawai san rufa kawai
amma yanzu ba maganan rediyo da wani kasar a ba ya rubuce wani
Allah na so in rubuta wani abu akwai kuskure da ake yi a wajen nan na mutane suna aji qur'ani a ƙasa to Allah ka rubuta gobe ka shigar da tambayar to nan to yaya matsayin wa mai duba karatu ya aje qur'ani a ƙasa kan da duma ne ko ko kan jikin shi ya kamata qur'ani ka aje shi ba kuma kai- ba a ware kafa ka aje duk wanda yake ware kafa yake aje qur'ani ana ta yaro nan a gaban shi m3 m3 na
ya kamata qur'ani Insha Allah.
Ah. duk mai aje qur'ani ya ware kafafuwan shi ta yaro nan a gaban shi na Allah
zancen Allah
wasu ba su sani ba haka za ka ga mutane ko an aje qur'ani wa ana dubawa ka sa qur'ani a jikinka cikin mutum kwarai wasu ba su sani ba ya ma ta jikin naka kalmomin Allah ne zan rubuto gobe insha Allah da Allah a rubutu insha Allah na so in rubuta in baka ba ta kallon Allah sarki da kaga mu kuma na nan zaman da mu za ka nuna
sannan kuma a kira da mutane su rika tsayawa da aiki saurin mai ake yi wallahi sallallahu wa Allah duka shigar da abin insha Allah su insha Allah malam wani bawan Allah ne ya rubuto da Allah yana suka kira da bayan Allah Wannan- sai suka daure suka zo wannan suka tsayawa suna ambawa jama'a ya yanke ko a bai yanke tsanya yana shiga
ya ne gama zuwa ne ya gama zo mutum na sai eh ya shiga ya shiga to na yau ko ne sai ne a ba ne ba na jiya ne na jiya ka zo na na shekaran shekara na shekarun jiya da ok Eh, lafiya ne saka ji ina jin jiya na sa maka sai in sa maka kula maka na na- saka ji
wani jama'ar ne kai Mhm.
a suna ka sa mutum Eh? ai ban ban rubuta kuma
ko shi ne shekaran jiya da wasu ne
ban rubuta sun ban rubuta kuma nan ne
ina ce sabo ba in ya zo zai gaishe da ƙarshe ba ne?
eh za a ba karfi ke saurara wannan ai abin da daban
ka san da waɗannan muna san ah
ya mu eh, to Eh, ai na zo
in yau tun da zai tafi ko bai zo ba ne
su kuna jere ne Kai, wani wani jere ne da mai da wani yau na shekarun shekaru ko?
eh da jiya ba da na da na jiya da wato gani buɗe buɗe da na da kafin ba wato gani
na karɓa to gani na shiga Thank
Tamaam.
na jiya zai zama 60 ke nan Eh, da lissafi ke mm. Kawo? Shi ne.
eh to
Karfi. Kaji shi wanda aka sa ji ji- eh, shi.
eh ya ce lalle yayi clear sosai na ji yana faɗi wallahi ya ce bai taɓa zuwan da ya clear irin shi ba na jiya kenan ko Mm.
a tarayya Shi da Halifa ya babu ce kun kuma- zo na kun Wane?
Halifa na ce ya ce kun tace sosai tukunna Sai da aka abin nan aka kilika aka yi zo noise aka abin nan. In ka ji wanda muka sa jamu a nan gidan rediyo ma ya yi karfe na kuke sani goma.
na dare Eh, Saura wani lokaci saura minti goma shi fara sa zuwa zuwa zuwa goma da yana. Sai da waya wasan ya gama.
ya gama na gama Eh.
na gode sani Kuma a bada nasu.
eh ya fita sosai kuma in na sa- in na sa shi har ina da ki in na sa ki din ko ka taba ba zai ba zai ba zai wani abu sai an sai an sai an danna na ake ko ka taba da yake sosai sai in na sa ki din ba zai ko ka sai dai to da ma zai to
Allah ya kawo.
ofisa a shan yunwa yanzu a yi bare tukunna ta ana daure mun yara da ana daure mun yara da shi ban an yi ba ma wani mutane su aljinu ke ba da tare aljinu ne ke ba da azumi ana daure yaran shi ba
ba harka azumin nan sai dai bayan azumi sai gobe
na da ibra kai da rami ta dirimi wallahi na Eh?
kaci rami ta dirimi na sai kaci kaci kaci
Namas.
oh jiki yake ba ba dan balai
ya abin da ban so ke nan kuma a rayuwar abin da yake so da kare bata mai rai ne ce
hadi jani
da yalla ko da ba ta bada kita
ana bata mai rai ne kare
musulmi zai ma musulmi ɗan uwansa na shiya ya bar zikiri? Sun sani, sun wani abu
shida ba kai ma shida muke nan ne mu kai shida ba